الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بمعنى أيها الرجال الأتقياء أصلحوا أنفسكم وأصلحوا أهاليكم بطاعة الله تعالى واتباع سنن نبيه سنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو حقيقة الرعاية والتربية وهي مسؤولية كبرى عليكم قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع على الناس وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيها الإخوة الكرام إن الأهل والأبناء والأموال زينة وفتنة أيضا إلا لمن اتقى الله تعالى فيها وترباها تربية إسلامية طيبة قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفدة والخيل المسومة والأنعام والهر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقال أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا كما في سورة الكهف والأعمال الصالحة هنا خير من هذا كله فلتعلموا ذلك وإنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا وفي البنين قوة ودفعا فصاروا زينة فلا تتبعوها نفوسكم ولأنها غرور يمر ولا يبقى وإنما يبقى ما كان من ضاد القبر أو أدد الآخرة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفهوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال في الأنفال أيضا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم والمعنى أن الأجر العظيم لمن اتقى الله تبارك وتعالى ثم نبه الله تعالى في سورة المنافقون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وذكر الله هنا يشمل جميع الطاعات ثم إن للآباء تأثير قوي جدا في مجال التربية والرعاية وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينفرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تهطون منها من جدعاء اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم ثم إن من النماذج في التربية الحسنة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وقد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى أيها الإخوة الكرام وليلزم الآباء والأمهات تناول هذا الدعاء الجيد في ليلهم ونهارهم وترهالهم ونزولهم وفي ساعاتهم ولحظاتهم وهو قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا قيموا كدبرمو tana bayani ne dangane da tarbiyya tarbiyyan iyalai da tarbiyyan yaya lalle hakika musulunci addini ne wanda yake tsayayye ko kuma cikakke addini ne na fitra kuma addini ne wanda yake da tsari addini ne wanda ya sanya ka'idodi domin cin nasara a rayuwar duniya da lahira babu tarnaki a cikin wannan addini kamar yadda yake babu sake abu sakaka ba tare da tsari ba cikin wannan addini kuma abinda dan adam yake so ba lalle shine addini zai goyi bayan sa kai ba domin saboda innan nafsa la'ammaratun bisoye ita rai mafiya yawa tana umarni ne da abin da yake wato mummunan abu za ga wani lokaci mutum ya samu dama ko ya samu kudi zai rinka shirya lafiyayyun abinci da rana da safe da daddare yana ce zai rinka cin jan nama yadda ya ga dama yana ciye-ciyen abubuwa a sa masa magi da kafi zabuwa da kori da komi wata ranar aka je aka gwada shi sai a ce waɗannan abubuwa sun masa yawa ya kamata ya baccin abu kaza da kaza da kaza za ga wani idan ya zo zai kiyaye wani ko ba zai kiyaye ba wani an ce gishirin nan kada ya ci domin zai kara masa ainihin cuta sai ya ji ransa tana kyaman wannan wata rana kawai inda tijo ne sai ce ku bani gishirin nan sai ya ce ba an hana ka ci ba ba ba sai ya ce don Allah ku share waɗannan ku bani kawai ni sai na ci gishiri in ban ci gishiri ba zan mutu muku da gangan saboda kawai ransa ta raya masa cewa ki sai ya ci gishirin to dama haka ne kuma duk abubuwan da suke na sabon Allah subhanahu wataala da abubuwan da su ba alheri ba ne farkonsu za ga abin sha'awa ne mutane sun fi so sai kuma idan sun biya ƙarshe sai su halake gaba daya saboda haka ya koyan uwa lalle yana daga cikin abin da aka ɗora wato aka ɗora mana yin ƙoƙari da ba da muhimmanci wajen tarbiyya na ainihin generation masu zuwa shi yasa muka ce annashai waljai in aka ce waljil ana nufin wanda za su zo nan gaba wannan ya hada da ya'ya da jikoki da duk waɗanda aka danka su a hannunka sawa'un kannenka ne ko ƴan uwa ne ko marayu ne ko ma babu dangin iya da na baba saboda haka ba da muhimmanci a wannan bangare wajibi ne domin a samu rayuwa mai kyau duniya da lahira saboda haka ya ku yan uwa lalle tarbiyya wato wani nauyi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora akan iyaye maza da uwaye mata domin saboda su tsare karan kansu da iyalansu gabarin shiga wuta kamar yadda ubangiji ta'ala wato ya yi kira kuma ya yi burni ya ce ya ku waɗanda kai imani ku tsare kanku da iyalanku daga shiga wuta wanda makamashinta mutane ne da aljanu sa'an akan wannan wuta akwai mala'iku masu kauri masu tsanani waɗanda ba sa da sassauci da hausa kana iya cewa ba su da tausayi sai ga wanda ya bi Allah saboda haka waɗannan mala'iku wato suna daga cikin masu gadin wuta sannan makamakin wannan wuta mutane ne da duwatsu haka ne ko mutane ne da duwatsu a kanta akwai mala'iku masu tsaro masu tsanani waɗanda ba sa saba wa Allah umarnin da ya musu sa'annan kuma suna aikata dukkan abin da aka ce su aikata abin da ake nufi ya ku mazaje masu hankali da tunani masu tsoron Allah ku yi kokari ku gyara kayukanku ku gyara rayuwanku sa'annan ku gyara rayuwan iyalanku matanku da 'ya'yayanku ta wajen yin da'a wa Allah da bin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine hakikatin tarbiyya kuma wannan nauyi ne wanda Allah ya dora a kanku kamar yadda manzon Allah ya ce dukkan kuma kiyaya ne kuma kowannen ku sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi aka ce shugaba ko sarki shi ma makiyaya ne akan mutanen da aka sanya a ƙarƙashinsa sa'annan kuma sai an tambaye shi dangane da su ranar takin alkiyama kun ga kenan gwamna ko shugaban ƙasa ko kuma ainihin ciyaman na ƙaramar hukuma ko wani basarake wanda yake sarkin yanka ko wani hakimi ko mai gunduma ko ma mai anguwa ko ma wanda ya naɗa kansa je ƙarfi da yaji wato a wani layi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi waɗanda ya yi shugabanci a kansu ɗaya bayan ɗaya saboda haka wata ƙasa za ka samu mutane sun kai miliyan ɗari biyu to shugaban ƙasan nan ba zai tsallake ba sai an gama da mutane miliyan ɗari biyu ko da kuwa awoyi nawa za a yi wani gwamna yana da mutane sun kai miliyan goma a jihansa saboda haka haka za a tsayar da shi a hannun mala'iku sai an gama da mutane miliyan goma ɗin nan in babu wani rikici tsakaninsa da su sa'an nan za a ce ya wuce ya tafi aljanna to haka ma shugaban ƙaramar hukuma haka ma mai anguwa haka ma shugaban wani ɓangare ko da kuwa a kasuwa ne ko wajen sana'a ko ma menene yasa annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati والأمير راء على الناس وهو مسؤول عنهم وفي رواية وهو مسؤول عن رأيته saboda haka kowa akwai tambayoyin da za a yi masa ba mamaki wani ya hango waɗansu shugabanni a can to kai ma mai gida naka na zuwa kamar yadda manzon Allah ya daɗa fayyacewa ya ce mai gida shi ma an ba shi kiwon iyalan gidansa kuma ranar tashin kiyama sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi to ina masu gidan da ba sa ba da haƙoƙin iyalansu ina waɗanda ba sa ciyar da su ina waɗanda ba sa saya musu magani ina waɗanda ba sa ba su kuɗin cefane ina waɗanda ba sa ba su kuɗin kakewa wanda ya zama wajibi su ba su lalle ranar takin alkiyama sai allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye su akan wannan saboda haka kai ma shugaba ne ko matarka ɗaya ce ko ɗanka guda ɗaya ne sai an maka tambaya dangane da waɗannan nauyin da Allah ya ɗora maka sannan ita ma matan ba kyale ta ba saboda namiji mai gida ba koyaushe yake zama a gidansa ba don idan ya ce zai zauna a gidansa to yunwa za ta ƙarasa su gaba daya dole sai ya fita ya je ya nema a lokacin da ya fita to gida ya koma hannun matar shi yasa annabi ya ce mace ita ma makiyayi ya ce a bisa gidan mijinta da kuma ƴaƴayensa ko yaran gidansa kuma sai Allah ta'ala ya tambaye ta dangane da wannan kiwon da ya bata haka ma yaron gida ko yaron shago ko kuma ainihin lebura wanda yake ƙarƙashin uban gidansa shi ma makiyayi ne a bisa dukiyan ubangidansa kuma sai Allah ya tambayi shi ranar tashin alkiyama to yana jin ko a tambayoyin da za a yi wa yaran gida mai yiwa ma masu gidan za su zo su wuce mala'iku ba su kalle su ba eh waɗanda suke da shaguna ko suke da kamfanoni ko suke da wuraren ayyuka ko kai a gidanka ko kuma a waɗansu wurare wanda za a samu yara yaran da ake magana wato waɗanda suke ka wannan babu ba kai ka haife su ba mai yiwa ma ba 'yan uwa ba ne kawai sun zo cin arziki ne ko an sama musu mafaka ne domin su samu abin cefa ne ko abin masarufi to wallahi duk wanda aka danka masa dukiya a hannunsa to lalle ranar takin kiyama sai an tambaye shi akan wannan malamai sun kara da cewa leburan da aka dauke shi aiki ya kai mai aikin mesin ranar takin kiyama sai ka yi bayani dangane da yakin da ka handame da kasan lakan da ka cinye da ainihin sumintin da ka haɗiye sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye ka da bulok ɗin da suka ɓata a ƙarƙashin ikonka ya kai kafinta kai ma ba za a kyale ka ba duk kusoshin da suka bata da ha'inci in baka yi sa'a ba so za a tattara a hannun mala'iku suna caccaka maka saboda haka ku yi kiyasi da sauran masu sana'o'i Allah ya kyauta saboda haka wannan kun ga hadisi ya zamo gama gari ne kawai kowa ma yayi kokari yayi settling din layinsa ko bangaren sa yasa karshe annabi yace kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku mahallin shashi namu a bayyane yake ya koyan uwa lalle hakika da iyalai da 'ya'ya da dukiya wato ado ne ta wani bangare sannan kuma fitina ce ta wani bangare duk ayoyin qur'ani sun yi bayani saboda wanda baya da 'ya'ya yana cikin takin hankali wanda baya da iyalai yana cikin takin hankali sannan kudi ma haka ne wanda baya da kudi yana cikin tashin hankali sannan ta wani bangare kuma fitina ce jarabawa ce in kai wasa iyalanka za su halakar da kai in kai wasa ƴaƴanka za su kai ka su baro za su halakar da kai in kai wasa dukiyanka za ta halakar da kai to ta wani bangare ma malamai suka ce in kai wasa talaucinka ma zai halakar da kai tun wani saboda tsaban talauci ya shiga cikin matsatsi sai ya zauna a gindin bishiya ya ce ma Allah Allah ya isa Allah baka kyauta mun ba to ai kaga wannan ya riga ya tafi eh sai dai mahaukaci ne in bai da hankali kuma wannan mala'iku ne za su tabbatar domin suna daga cikin likitocin Allah su ne za su tabbatar ranar takin kiyama bai da hankali idan bai da hankali ya faɗi waɗannan maganganu kun ga bai da matsala za a ce wannan hauka ce kawai amma inda hankalinsa saboda tsaban ciwon talauce ka faɗi waɗannan maganganu ka shiga uku Allah ya sauwake kuma an yi ɓatan bakatanta babu duniya babu lahira Allah ya sauwake saboda haka ya ku yan uwa lalle ayoyi da dama sun yi bayani dangane da waɗannan al'amura iyalanmu da Allah ya bamu mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah dangane da su ‘ya'yayenmu da Allah ya bamu mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah wajen tarbiyyantar da su yaran da Allah ya kaddara suna hannunmu shin akwai dangantaka ko babu mu ji tsoron Allah sannan kuma mu kiyaye dokokin Allah dangane da al'amuransu gaba daya lalle iyaye suna da tasiri kwarai da gaske shi yasa ubangiji ta'ala ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisi yace babu wani yaron da za a haife shi face iyayensa suna da iko a kansa ko su mayar da shi ba yahude ko su mayar da shi ba nasare ko su mayar da shi ba majuse ko su mayar da shi kafiri ko su mayar da shi arne saboda haka suna da iko bi ma'ana abin da ake nufi idan sun yi sakaci to zai iya lalacewa ya bi hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da muka ambata amma idan iyaye sun dage to lalle za a samu mutanen kirke ubangiji ta'ala ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan shine tsarin Allah da yake halittan ƴaƴa ko yake halittan bayi akai saboda haka ya ku iyaye ku kiyaye wannan tsari na Allah kada ku kuskura ku canza wa Allah tsarinsa wannan shi yake gwada wato yaro da za a haife shi haka ko da a jeji za a jefar da shi har ya gama shekarun da zai yi shi kaɗansa ba fa zai saba wa Allah ba ba zai fi hanyar da bata dace ba saboda haka sai lokacin da yake hannun iyayensa idan ya girma ko hannun waɗanda suke kulawa da shi lokacin da ya fara wayo shine za a gwada masa abu kaza yana da kyau abu kaza baya da kyau da wannan zai tashi saboda haka idan sun gwada masa mai kyau to lalle abin da ake so kenan idan sun gwada masa mummuna to su ma sun fada cikin hatsari saboda haka ya ku yan uwa yana daga cikin misalin da annabi ya ammata ya ce murwa auladakum bis salati li sab'in ko li sab'i sinina wato ku yi umarni ma ƴaƴayenku da yin sallah a lokacin suna da shekaru bakwai ya ce wata ribuhun alaiha li ashirin idan sun kai shekaru goma ba su yi sallah ba maza Allah ya ce ku da ke su akan wannan sai dai dukan ya kasu kashe-kashe wasu malamai suna ce in za a daka yaro na fitan hankali har ya sa ya bar gidan kuma ba a san ina zai je ba to a yi takazanza domin saboda komi rashin kunyansa da tsiyansa yana kusa da kai ya fi sauƙi akan idan yana nesa da kai saboda haka idan za a ɗauki mataki na ladabtarwa a ɗauki wanda ya dace kuma idan mutum ya yi wannan shine Allah zai ba shi lada Allah zai taimake shi amma in ya fara sakace akan sallah shi ma bai damu da sallan ba matarsa ma bata damu da sallah ba saboda haka 'ya'yan za su tashi ba su damu da sallah ba idan an je alkiyama ana tuhuman 'ya'ya za su ce mun ga ubanmu baya sallah bai damu da sallah ba ko mun ga uwarmu ba ta sallah ba ta damu da sallah ba laifinsu ne kuma Allah ta'ala zai sa mala'iku su koma kan iyayensu yi musu tuhuma saboda haka akwai hatsari kwarai da gaske sannan kuma ya ku 'yan uwa lalle hakika ubangiji ta'ala a cikin ayan qur'ani yace wa'mur ahlaka bis salati wattabir alaiha kai umarni ma iyalanka da yin sallah a dage akan wannan saboda ana ganin idan aka kiyaye sallah to sauran al'amura ko ayyukan addini ma za a kiyaye su yadda ya kamata sannan kuma wattabir alaiha ka yi haƙuri a bisa wannan tsari ko sallan ko tarbiyya ko yadda za ka yi ta musu umarni yau da gobe ka yi haƙuri saboda wani lokaci mata suna da wuyan sha'ani yara ƙanana su ma ba san abin da zai cutar da su nan gaba ba saboda haka a yi haƙuri wajen tarbiyyarsu ubangiji ta'ala ya ce la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ba za mu tambaye ka maganan arziki ba ka kwantar da hankalinka in kana cikin talauci ne Allah ta'ala zai azurta ka sa'annan kuma ka samu kyakkyawan karshe saboda kyakkyawan karshe ta tabbata ga masu tsoron Allah ya koyan uwa yana da muhimmanci mu rike wannan addu'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ta a cikin alkur'ani ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا أبنجي كبام daga matayenmu da zuriyanmu kwanciyan hankali da natsuwa sannan kuma ka sanya mu mu kasance ababen koyi ga masu tsoron Allah da mu da iyalanmu da ‘ya'yayenmu to kaga idan mutum ya wayi gari da shi karan kansa da iyalansa da kuma ‘ya'yansa sun zamo abin koyi ga masu tsoron Allah da kun ga ranar tashin alkiyama baya da matsala Allahumma amin na fi autanina wa asli a'immatana wa wulata umurina wajal qiyadatana fi man khafaka wattaqaka ya azizu ya gafar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلوا وسلموا على خير البريه محمد بن عبد الله كما أمركم الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في أمر بدأ بنفسه ثم سنى بملائكته ثم ثلث بكم فقال عبد من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون